اللهم أن تجعلنا من الهادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المضلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sannu sannu dai ga shi Allah ya kama rana ta sha takwas a wannan wata mai albarka watan ramadan a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiran maza Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya daidai da ashirin da takwas da watan march miladiya dubu biyu da ashirin da hudu har yanzu muna cikin babin da yake mana bayanin karamin mazala sallallahu alaihi wa sallama addu'o'insa da abin da ya yi tofi a ciki da abin da ya shafa albarka ta bayyana a jiki muna cikin irin wannan bayanai wanda insha Allah yanzu ma akan su zamu dora bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الفصل الرابع والعشرون
to wannan fasalin da zamu shiga shine na 24 a cikin wato kismul wato babur rabi kuma kismul awwal wannan babi babi ne da wato zai bayyanar da haƙiƙar matsayin manzala sallallahu alaihi wasallama dangane da sanin sa gaiba Allah ya sanar da manzala gaiba saboda ita gaiba iri-iri ce hawa-hawa ce akwai gaibar da Allah ya bawa kansa sani akwai gaibar da Allah ya sanar da manzala shi kadai akwai gaibar da Allah ya sanar da sauran annabawa da salihan bayi ko kuma akwai gaibar da ya tsatsinka a tsakanin eh abinda zai yi ko za a gan shi sai mutum Allah ya tsinka da shi ya sani wannan abinda kaji an ce masa gaiba to yana nan a gaibar su da an san shi ya zama ba gaiba ba kuma eh na'am ma'udla alaihi min al-ghuyubi shine mutune alaihi abinda aka yi manzo Allah sun kai akan saminal gurbi daga gaibobi wa ma yakunu da abinda za a yi nan gaba ma kana ma yakunu manzo Allah ya faɗi abinda za a yi an jima ya faɗi abinda za a yi gobe ya faɗi abinda za a yi shekara mai zuwa haka yi dinga faɗa ya faɗi abinda za a yi a can zamani ya faɗi abinda za a yi a kabari ya faɗi abinda za a yi a taron alkiyama ya faɗi abin da za a yi a saraɗi ya faɗi abin da za a yi a tafkin alkafsara ya faɗi abin da za a yi a cikin aljanna da cikin wuta duk manzo Allah ya faɗi wannan saboda haka ina gaiba kuma ta rage Allah tabaraka wa ta'ala ya ce daga cikin sukukun mu'minai allazina yu'minuna bil ghaibi muna yin imani da gaiba gaiba ta farko Allah mun yi imani da shi ba dan mun gan shi ba to wannan gaibar in an tambaye ka maza Allah ya san ta ko bai san ta ba ya to kuma ai gai Allah ne kira ta da gaiba ko kuma lahira gaiba ce min imani za a tashi alkiyama za a je wasu za a janna Allah ya sa ma su zo wuta maza Allah ya san aljanna ko bai san ta ba Allah ya kanta yana faɗa haƙƙun gonarsa haƙƙun mutocinta yana faɗa daban unguwa kaza da gwal aka yi shi daban unguwa kaza da lubuti aka yi shi daban unguwa kaza in mazala yana da sayan bot ma na ungoyin abin da ake rubuta sunan wannan unguwar layukan har sunayen layin din mazala da irin gidajen ma yace gida mai iri kaza mai bai iri kaza mai baraka iri kaza ba ita ce a to gaiba sai mala'iku mu ba mun imani da su ba mun gan su to shi jibril ba abokin shi bane ai abokin aikin sa ne ko haka na Aisha ta ce kai kana ganin su ne ba na ganin su na Aisha ta kawo magala abinci sai ce jibril ya ce a gaishe ta ce kuma da la ina an sa ta kai kana ganin san kuma ganin shi to kaga jibril bai gode a wajen magala amma gaibu ne a wajen Aisha ta ce kai kana ganin shi kuma ma ganin shi wace kai mutum rage bai sani ba yanzu a kisa bada da jiya a ciki akwai manzala sallallahu alaihi wasallam tun ana gobe za a yace daidai nan za a kashe wani daidai nan za a kashe wani daidai nan za a kashe wani sai na mu da yace babu wanda ya tsallake inda manzala ya nuna ba gobe duk kenan ba za dai mu ji da yawa ga sunan
wala hadisi fi hadal babi Al-Qari yaro yace wal ahadisu hadisai fi hadal babi a wannan babin barun kogi ne la yajrutu la qaru abu ba za a ci ba magana akan sanin gaiban manzo Allah yace kogi ne iyan da kai nisu ba za ka kai kasa ba wala yazfa gamruhu wala yanzabu kamru ba za a iya wato tsotse ko farfe zurfin sa ba wa hadhihi mu'jizatu kaga ita wannan mu'jiza ta sanin gaiba min jumlat mu'jizatihi Yi tana daga jumlan mu'jizojinsa sallallahu alaihi wasallama al-ma'lumata ala ta'addud الكبير المعلومة على الكبير أسمى المنسوسي على الكبير to in fa mutum ya karanta ya rija eh abinda suka ce al-ma'lumatu ala al-qadai ma'ana duk musulmi sun yadda wannan magana cewa manzo Allah ya san gaiba Allah ya tsaya da shi akan gaiba ya santa wannan ma'lumatun ala al-qadai ba mai cewa ina hujja ba mu duk abin da kai an ce alal kadai ba shakku ba kokonto kowa ya gama gamsuwa ya yarda manzala ya san wannan abu to wanda yake musulmi karanta da me ya dogara shi kuma a ce ai bai san gaibo ba to kai da me ka dogara ko kuma menene dai gaibon a wajen ka me ya gaibon ne wataƙila ba a san abin da yake nufi ba ko ba a san abin da yake nuni da gaiba ba amma me ya gaibin da maza Allah bai sani mene ne shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani ilimin na farko da na ƙarshe kuma an ƙara mun ilimin da na farko da na ƙarshe ba su da shi alqur'ani ba aka bashi kuma aka yi mai bayani Allah ne da kansa ya mai bayanin alqur'ani tafsilan li kulli shay alqur'ani Allah ya ce tafsilan ne li kulli shay ya ce to ga yanan sun mu inna alaina bayanan mu zan ba bayanan sa Allah ya yi mazala bayanan alqur'ani to yanzu me ya rage bisani kuma alqur'ani Allah da ya fito ko ko wani malami ka samu wanda ya iya yi ma bayani ai ka ka gane ko ko ballantana Allah da kansa ne mai bayanan alqur'ani to me ya rage bisani ba inda rashin kunya ba kyau
alwasil ilaina wato wanda labarin ya sadu da mu kabara halaka labarin ya sadu da mu ala ala tawatin bisa tawatin ma'ana jama'a bisa jama'a jama'a jama'a da ba zai yi su haɗu akan ƙarya ba
da kasrat ruwaitaha ruwata ha saboda yawan marwatanta wa tafatiba anha haɗuwar ma'anoninta ala islahi ala al-ghairi bisa sanin manzo Allah akan gaiba حدثنا الامام ابو بكر محمد بن فريد kawai sai dai in kuntu a alamun gaiba na kuma masu ne su ai da na san gaiba ai ban san gaiba ai da na san gaiba to malamai suka ce da magana da aiki idan suka yi karo wanne za a ɗauka aiki aiki magana ta iya yiwuwa ba ku hanta ba amma a yi aiki ɗaya sai za mu je gidan suwa mu sha ruwa sai ka yi fitar da shi yana cin tuwo ta ta fara sha ruwa sai ta aiko ake nufi cin tuwo ake nufi an ce a sha ruwa za a ci komai ke ko za mu gidan suwa mu sha ruwa to za a ci komai sai kai ka rike ka ce ai ruwa aka ce za a sha kawai dan wani ya ce za mu je mu jaddada abala sai ya kuma ya shiga wani to kai da kace aka jaddada abala ya ce bai kaga zai ɗauke ka baka fahimci magana ba saboda haka idan aka yi magana in aiki ya zo shi yake fassara wannan magana ko da baka fahimci magana ba idan ka ga aiki to aikin nan shi zai fassara ma magana in mazala ya ce ai ban san gaiba ba kuma sai ka ji ya faɗi abin da za a yi gobe to sai ka gane to ko ne ban gane mai aikin sai ka ji abin da ya faɗi abin da za a yi gobe ya faɗi abin da ke cikin cikin mace ya faɗi abin da ruwan sama yake ya faɗi kaza ya faɗi kaza kullum kullum mazala cikin faɗin haka yake yana ta buka aka yi wata iska ya ce wani ƙaton kafir ya mutu a madina shi wannan iska wani ƙaton kafir ne ana zuwa kuma aka taga hannu to kai iska nawa aka baka zo komai ba na حدثنا إمام أبو بكر imam abubakar yana cewa محمد بن الوليد muhammad dan walidi الفهري
shine albiri ijaza sannan ta hanyar ijaza وقراءته على غيره wa qara'atu wa qara'atu shi karatu wannan hadisin muhammad bin walid al-biri shi ijaza sai mun ba shi ya karantar da ni shi ba ijaza yin akwai ijaza tsari ne na karantarwa amma wa qara'atu amma ala gairu ihi kuma na karanta hadisin a wajen wani malami yana iya wa ma abin nan mutum ijaza ta karatu ko da bai karanta da kai ba saboda ya fahimci hazaƙarka ko ilimin ka ya kai haka sai ce na ma ijaza duk littafin nan saboda ya san dama ka san su ko ka iya su isa alƙali ya zo ya ce ijazatan kuma sannan na karanta a wajen wani ba
قال أبو بكر
malam abubakar ya ce حدثنا أبو علي التستري abu ali tsari ya zantar da mu حدثنا أبو عمر الهاشمي abubuwar lahashimi ya zantar da mu حدثنا الربيع حدثنا اللؤلؤي
حدثنا حدثنا عثمان بن ابي شيبه عثمان ابي شيبه يا zantar da mu حدثنا جرير jarir ya zantar da mu عن الأعمش daga malam amashu عن أبي وائل daga abu wa'ilin عن حذيفة رضي الله عنه mutul yamani Allah ya dade shi قال shi huzaifa ya ce أما فينا رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam wata rana ya miƙe ya tsaya a cikin mu yana mana huduba فما ذلك شيئا ya tsaya yana mana huduba yana wa- a wannan tsayuwar tashi ba ma ta raka shi an ya kumu bai bar wani abu ba da abin zai faru daga nan zuwa rana da kiyama في مقامه ذلك a إلا wannan tsayuwar da ya أن yi ilal ya kiyamu sa'ati zuwa tashi alkiyama إلا حدثه sai da ya faɗe shi manzala ya tsaya yana mana jawabi ya ce a wannan tsayuwar babu abin da manzala bai faɗa ba duk wani abu mashahuri da zai faru daga nan ila yamul kiyama sai da manzala ya faɗe shi حفظه من حفظه wanda ya haddace ya haddace ونفيه من نفيه wanda ya manta manta amma shi ke manzo Allah ya faɗa ba abin da bai gaya mana ba
قد علمه أصحابها amma ولا eh, waɗannan abokan da aka sahabbai ne wannan magana da nake duk sun san an yi haka
وإنه لا يكون منه an ta شيء wula ya kone minu shay'un kuma da yawa mu yanzu a rayuwar mu abu yana faruwa kuma mun manta sai wani abu ya faru yana faruwa sai ya tuna mana ai kuma zalla da ma ya faɗi shi فأعرفه ba a rubu sai in gane shi فأذكره in tuna shi Amma ya zo rasul.
wata harkar da iza ta ba yadda ka san mutum yana tuna mutum da da ya bace baya ganin sa da ya san shi sai ya tuna shi shi to wallahi haka muke tuna abubuwa idan mun gan su a yanzu mutum manzo Allah gama ya taba gaya ba ثم إذا رآه عرفه shine idan ya gan shi kuma sai ya gane shi ثم قال كل فتن sannan shi wanda mutum limani yake cewa ما أدري amma a gare ni ban gane ba ban sani ba a Alhaji Ashabi.
wato abokanan nawa da ba sa fita mantawa suka yi أم تناسوا ko kuma a yi kai suka yi kamar sun manta ka san mutum ya zan ɗan ya ja ba sai sai shiru ba sai in ya ga musiba ta yi yawa ai ba sai ma ka faɗa ba sai ka shiru ba sai eh sai ka shiru mazalla sallallahu alaihi wasallam حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإتزاز كل ذي رعي برا فاشبه بقوة ست أمس إن قوة قوة تكنس يكي قوة با من سورة أجايا ما يقسيا با من سورة لن أتبع ديدي يبا كان تكسا قوة إلى بس قوة تشد تشيش فاشي كلام با يسي إبن سني با صحابينا أبوكينا منتوا سكي وقوين سكي كما سمنتوا
والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani jagora ba
إلا an أن yi fitinatin wani jagora wani shiki da za a yi a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila an tarkar duniya har duniya ta kare sai da manzo Allah ya ga mana sunan sunan uwarsa da uwarsa يملك من معه talata da yakin fasa'ida in dai mabiyansa za su kai mutum 300 in dai mabiyansa za su kai 300 daga nan abin da ya sama zai tada fitina a duniya zai yi shakenci a duniya Manzal Abu Zubair ce wallahi sai da manzala ya gaya mana sunansa da sunan uwarsa da ubansa illa qad samahu lana sai da manzo Allah ya gaya mana shi da sunansa isma da abihi sunan babansa da qabilatihi sunan kabilarsa qala abu dharr Abu Zarri ma yana cewa لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya ban mu وما يهبط نائب jarahai fi samai tsuntsu baya juya fukafukansa a sama إلا ذكرنا na yi من nuna yin ilman sai ya tana mana wani ilimi da manzo Allah ya gaya mana ko tsuntsu muka duba yana tafiya sai ya tana mana wani ilimi da ilman da manzo Allah ya gaya mana ko ga da wato hudu shi ma ake kuma duk magana ɗaya bace eh وقال تراجع أهل الصحيح والأئمة wato madisai inganta magwani
ما أعلم به أصحاب رسول الله تعالى عليه وسلم Allah ya sanar da sahabbansa ما أعلم به da abin da ya musu alƙawarin da shi من الظهور min az-zuhuri na ala على أبو قفي مكة yanzu Allah ya yi magana a kan fatahun gata. Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan rinjayen yawo.
وبيت المقدس Ya yi magana a kan buɗe baitul maqdis maza Wal- sallallahu alaihi wasallam ya a buɗe baitul maqdis.
واليمين Wa fatahun shami da fatahun da- da shamun Iraki manzala bi ba abinda manzala bai faɗa ba.
والظهور Wurin الأمن al'amni da bayyana zaman lafiya أترز أنا المرأة manzo Allah ya ce za ku zauna lafiya duk mulki ko ina a ƙasar Larabawa sai mace ta haura kuma ta yi tafiya.
من الهيرة إلى Ina da المكة hira daga hira ila makka da zuwa makka لا تخاف إلا الله ba ta tsoron kowa sai Allah domin duk cikin garin musulmi take tafiya. Su duk ƙasar nan sai an zama musulmi. Sai mace ta yi tafiya daga hira zuwa makka daga ita sai taguwar ta ba ta tsoron kowa in ba Allah domin cikin uwanta musulmi take tafiya.
وأن المدينة تسجد fatuguza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a yaki Madina وتبتغي خيبر على يد علي kuma za a bude kaibar a hannun sayyidina Ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗi cewa innal madinatu satugza kun ga Madina nan zamani ne za a yaki garin nan za a yaki garin nan har sai an gagare yin sallah a masallaci har sai an gagare yin sallah a masallaci manzo Allah yakan faɗi kan karatun ba lallai sai ya faɗi detail kuma ba zala da faɗi suwaye za su yi a kan ba a yakin da wani mazan zala ya ce sai da aka halarta madina kwana uku kuma wai musulmai ne ba suka zo har cikin gida suka dinga shiga suna bincike wa mata sarƙoƙi da awarwaraye wai gani wa suka samu
في قد يومه
ko manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na ali gobe zai bude kaibara kuma aka yi haka wai ma ta Allah ta'ala ala ummati ko manzala ya bada labarin kari ya mutu da yawan abin shi yasa shi ma ba wai kawai kan karatun shi ma yake saboda abin da yawa ya ce manzala ya bada labari irin fatahin da al'umma za su samu na jal- na yalwa da daula gashi yanzu ana cikin talauci ana cikin kunci mutum zai shekara da mayafi daya banda shi bai mutum zai shekara wato bai taba koshi ba a shekara ga baki daya talauci ba irin wanda ba a gani ba amma Allah ya ce ku sha kullum yalwa za ta samu
من الدنيا
daga abin da za ka samu na duniya ku sai ga su ne gwamnoni su ne ministoci su ne kaza kaza duk duniyar ta rama a ƙarƙashin su ويؤتون من زهرتها wai za za a ba su daga kayan duniya وقسمتهم kunu da kisra manzo Allah ya ce za kamar yau ne nake hangen ku ba kusan kuna raba taskar sarkin kisra wannan wani ɗibi na ka wani ɗibi na ka وقيصر da taskar sarkin rum وما يجوز بيت بينهم kuma manzo Allah ya faɗa abin da zai faru a tsakanin su من الفتون kibiyar butu ne daga fitattunu manzo Allah sai ya yi ishara abubuwa iri-iri والاختلاف da- da saɓani والهؤلاء wal ahwa'i da soyayyen juna duk da zai faru a tsakanin in manzo Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana an ce Talhatu dan Ubaidullahi yana ya ce manzala ya Rasulullahi wani abu na damuna ya ce me yake damunka ya ce ‘ya'yan nan naka Hassan da Hussein na lura za su zo gaban ka su zauna kowa in yana nan ba ruwansu amma da na zo su tashi su fita da na zo su tashi su fita an na lura za su iya zama tare da kowa amma ba zuwa me yake faruwa ne rasu sai ce wataƙila za ka zare wa babansu takobi ne wataƙila za ka zare wa babansu takobi ne shi sa suke ma haka. su ku suna yara ƙanana manzo Allah ya gaya masa haka yace a'udhu billahi ya rasulullah a'udhu billahi sai ce ai ba ku ba ku shikenan magana ta wuce bayan kamar shekara talatin kuma sai ga abin ya faru ya manta sai ga shi ya gare wasu yana altakuma sai na da yake a ta manta maganar mazalla sallallahu alaihi wasallama da yace kaza yace kaza yace kaza sai ya fashe da kuka yace to na ji daɗi mazalla ta yi zan zare mata kobi amma bai faɗi wani abu game da haka kuma na zare ta kuma na yada shi kenan Allah ya yabe ni sai ya juya to wai saboda me su tawagar da ya taho da su suka taho da shi dan me ya fasa ya kasa yana yi da ya zuwa yana tafiya wani ya jefe shi da mashi ya kashe shi kashe to gwanda haka to duk abubuwa suna faruwa manzala sallallahu alaihi wasallam sai dai dan yi nuni kawai ba zai ba zai tafsiri a ciki ba
wa suluki sabila man qablahum
kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku shiga za ku yi hali da ɗabi'a irin ta waɗanda suka gabace ku yahudu da nasara duk za ku yi ɗabi'a su manzala ya ce la tattabi anna sunana man qablakum za ku bibiye hanyoyin waɗanda suke gabanin ku shibrin da shibrin ɗani da ɗani zira'an da zira'in taku da taku zira'i da zira'i a talar da kuma jura jibbin manzala ya ce da yahudawa za su shiga ramin damo saboda tsananin gunsu da kuke kuma sai kun shiga wannan ramin damo saboda inda suka ɗaga kafa nan za ku dinga ajiyewa inda suka ɗaga wani da harkokin yahudawa sai kun yi yanzu me ba ba musulmai ne ba a yi ɗazun da nake karantawa cewa a bana ita ce shekara ta farko da saudiya ta shiga takarar mai kyau to ka ga ai na tattafi Allah sunan man qablakum kenan ko duk abin da suka yi shin rabbi shi Allah ya manzo Allah ya ce dani dai yanda suka tinka yi har zuwa la'alibin na'ali haka za ku dinga gudu yanzu burgewa shine ka duba holocaust ba akai holocaust ba aka yi a saudiya taron matsafa taron matsafa da allah ta baraka wa ta'ala mazala yake cewa inna shaitana kalli isa almi uba da fi arzuk muhazi shaitan ma ya ɗeba kauna a bauta masa a dalilin sai gashi abinda da yawa wasu kasashen turawa ma ba su yadda a yi musu ba sai gashi ana yin shi a saudiya holocaust wato irin abin da na matsafa taron matsafa an je an yi buɗe kulab an je an buɗe rasulun an je an yanzu an shiga salam da yake ta saudiya lafiyarsa wata raƙin da rabuwar wannan al'umma a rasa lasasin musulmi da farkatan wato mazala ya ce yahudawa sun rabu wato gida talatin da ɗaya kiristoci sun rabu gida talatin da biyu ko kuma za ku rabu gida talatin da uku dukkan wuta maza da ake sai dai kwaya ɗaya la sama ce an najati bin hafir batun annajat binawa da don wace za ta tsira daga talatin da uku ɗin da ishi ce kwaya ɗaya amma ta sauran maza da sallallahu alaihi wasallama da ya ce na ala ummati ma ata ala bani isra'ila har zuwa la'adin da ake manzala ya ce duk abin da ya samu banu isra'ila sai ya samu al'umma ta wato kafa da kafa kafa da kafa
wa anna hasa takura lahum amadu wa anna hasa takura lahum amadu
wa anna sata sai yakunu lahum almadun ana wa Allah tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam yace kuma za ku samu yalwa da sakka wato da sakin hannu
wa yabdu ahadun fi latun amma maki mutum binne yake wai yana shafa mai yace wai namiji da shafa mai kuma san da me kai namiji shafa mai kai watsa jikin ka ruwa ma ai ya isa amma zai ga namiji yana shafa mai kuma maki jike yi
wa tuba bayna da safatun kuma yalwar sai ta kai za a aje faranti a gaban mutum da abinci ko turfa okura kuma a ɗauke wani ya gama da wannan a ɗauke wani saboda yalwar abinci wasturura wani ka wulkahum hutun kama ta suru ka mazala ya ce za a dinka yawa gini labule irin riganan da kuka ana yi wa kaba in ji mazala a wancan lokaci ya ce to masu yalwa za ta sa zamani zai zo bangon gidanka ma haka za ka yi to yanzu ba shi ba ne yanzu labule iya wanda kawai ake yin shi ba duk malam ake wa labule ba kuma za Allah ya ce domin abin mamaki ne a wancan lokacin wai a ce ana wai gini a mai labule manzo Allah ya ce yanda ko ga ana wa Ka'aba haka za a yi wa shi manzo Allah yana hangen abu eh
thumma qala akhiru wani al-hadith manzo Allah ya faɗa a ƙarshen hadisin wa antum yawma khayrun minkum yawma idhin manzo Allah ya ce amma fa yau yanda kuke a talakawan nan kun fi alheri a wajen Allah da yanda za ku zama a wancan lokaci daga lokacin da kuka yi kuɗin nan daga lokacin da kuka ci daɗin nan daga lokacin da kuka dinga gidaje masu kyau to tsakaninku da Allah akwai matsala ku zama a haka talakawan nan kun fi alheri a wajen Allah da sanda za ku zama masu kyau
wa annam idza mashaw al-mar'i da kai da'a kuma a wani hadisin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk lokacin da koshi yasa kuke tafiya kuna cin istinqis
wa kadamatu wal banatu al-rumi kuma ƴaƴan sarkin Faris da Rumawa za su zama su ne haliman ku saboda yalwa da kuɗi radallahu anhum bainahum Allah zai dawo da yaki a ƙasa kamar yadda muka faɗa jiya an yi badar an ci mai laraba an yi yamama an ci ne musayar mutul kaza an yi yarmuk an ci ne ruma an yi kadisiya an ci ne farisa saurawa ba kowa so da haka sai yaki ya dawo tsakanin su kawai in ka ji an yi yaki tsakanin sayyidina wani ne da sayyidina wani tsakanin sayyidina wani ne da sayyidina kowa kalmar shahada yake faɗa kowa Allahu akbar yake faɗan ana yaki kuma lokacin sallah ya yi can sai sahu nan sai sahu in an gama kuma a shiga a koma a fatan fafa zala ya ce ai da zara an kai wannan da raddallahu ba a sahun bainahu Allah zai dawo da yakin a tsakaninsu
wa sallallahu alaihi wa ala alihi kuma Allah ya tura a shararai akan zafafu ya zama da shugabanni jagorori su ne a shararai zafafu bayan Allah su ne ba kowa ba a gari wanda da ba haka bane da su sai na abokan su ne masu mulkin su ne shugabannin kuma su ne mafi alheri sai na umaru sai na haka zamanin to to da an kai wannan kuma sai a juya ya zama a shararai su ne sarakuna su ne jagorori su ne halifa su ne amirin muminina a sharari mashayin giya mazinaci ko shi ne za a kira amirin muminina kuma wanda yake ba ko talaka ba kowa ba kuma shi ne na Allah a wajen Allah Allah zai juya haka
wa kitabihim ba za la haka haka wa qitalihim turk da kuma yaƙar turkawa da za su yi wa kadara wa ruma
mazala ce la taqumu sa'ata hatta tuqatilu tudu turka mazala ce ba za ku alkiyama ta shi sai kun yaki turkawa sigarul ayuni masu kananan idanuwa umrul rubi masu daji an kusa
wa kadara wa ruma wal khazraj da kuma khazraj da rumawa wa dhahaba kisra wa farisa manzo Allah ya faɗi cewa kisra zai tafi faris za ta tafi hatta la kisra wa la farisa ba da hu wala faris har sai ya zo ba kaunin kisra ba kaunin faris kuma manzo Allah ya faɗa haka wa dhahaba kaisara hatta la kisra ba da hu wa kadara anna ruma Wazakar Malala ya ce ina Roma za ta kuro min ƙasar Roma ma'abociyar ahuhuna ce,
ila akhir da
ila akar jihar har zuwa ƙarshen gara. Ma'ana za ta kuro min Malala ya ce za ta ci gaba da yin mulki za ta ci gaba da yin sarauta har ƙarshen zamani.
wa bidhabi al-amsal fal amsal min an-nas Eh?
wa bidhabi al-amsal Haka da fal mazala ya yi amsal bayanin tafiyar mutanen kirki sai kuma su mutanen kirki. Mana al'amsal fal amsal minan nasi. Mutanen kirki zaɓaɓɓu za su ta tafiya. Zaɓaɓɓu za su ta tafiya da masu kama da su. Zaɓaɓɓu za su ta tafiya. Har sai can an bar duniya ba sai kawai tantiran mutane ne kawai domin a wani hadisi ya ce duniya ba za ta tashi ba sai akan ashararai to ai ta ga amsal fal amsal masu kwatanta hali na kirki su za a fara daukewa a dauke wannan a dauke wannan a dauke wannan a dauke wannan
wata ƙarun zamani manzo Allah ya yi magana akan zamani zai matse faƙabbin ilimi la magana ya magana akan dauke ilimi magana sallallahu alaihi wasallama ya ce ilimi ma za a dauke shi kuma ba wai ana nufin a dauke littattafai ba a malamai za a dauke malamai za a dauke in a dauke malamai sai a bar jahilai jahilan nan sai su zama su ne malamai sai su dinga fatawa da jahilci ba ilimi
wa zuhuri fitanin
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana cewa kutuntun za su dinga faruwa wal harbi wal harbi da yakin cikin gida wa qala kuma manzo Allah ya ce Wailul lil arabi sharri sharri al-kalaba kai kan larabawa ga wani sharri ne ya taso wa larabawa manzo Allah ya ce wailul lil arabi ban ta tabbata ga larabawa min sharrin qarib ta daga wani sharri eh to yanzu ba ai duk wanda yake da hankali zai ji tausayin larabawa duk mai hankali zai ji tausayin laraba ga yawa ga kuɗi ga daula ga komai amma ba su komai ba a duniya ba larabe bai isa a duniya ba duk musulman duniya larabawa ce sun yadda larabawa shugabannin su kuma larabawa nan a yawa babu wata ƙasa da za a kirga ƙasa kaza ba larabe ya ce ƙasa kaza ba larabe babu wata ƙasa da za a kirga yawan ƙasashe suna bin wannan yare irin larabawa duk duniya amma yau a majalisar ɗaukin duniya ma ba su da kujera ba su isa komai ba in za a karɓo kuɗi a ce ku ba da kaza su ceto shi kenan kawai in amerika ta talauce sai shugaban ƙasa sai ya tafi a saudiya sai ya karɓo kuɗi shi kenan ya dawo ci gaba amma ba su isa komai ba kwamitin sulhu na duniya ma- majusawa guda biyu da rasha da china majusawa ne ba sa kowane addini sai faransa da ingila da amerika da jamus su kuma yahudawa ne amma babu musulmi babu balarabe a ciki saboda bai san komai ba kuma ɗan uwansu za a dinga rubda ana duka a yi kace-kace ba su ce takba takba isa ce bisa manzo Allah ya ce wai lil arabi sharrin al-tara
wa annahu ziyadru al ardi
wa annahu ko manzo Allah ya ce zu yallahu al-ardu an nado masa duniya gabaki fa da uriya mashariqaha aka nuna masa gabas din duniya Wa magariba.
yammanta wa sayyidu mulku ummatihi kuma aka nuna masa cewa mulkin al'ummar sa sai ya mallaki ma zuriya lahu abinda aka nado masa manzo Allah ya ce an nado mun gabas da yamma na ji ƙarshen gabas na ji ƙarshen yamma kuma an mun albashir al'umma ta sai ta mallaki wani amma manzo Allah bai faɗi kudu da arewa ba gabas da yamma kawai ce shi yasa musulunci da yayi wannan wajen mu sai da ya tankare da maliya daga nan mu an wuce ma an ji irin su Senegal daga nan teku ce kawai ƙarshen duniya kenan nan gabas kuma sai da ya tunkare da China duk musulunci ne amma kudu da yamma kudu da arewa ba musulunci babu musulunci musulunci kamar mu ne nan in kai nan arewa tana ta dinka shiga cikin musulmi kenan a sai ka je saudiya in kai nan kuwa in kana ganin masallaci sai ka daina ganin masallaci da kayi nan ka dinga nutsawa cikin arna kenan har sai ka kai da inda babu ba musulunci nan ku ka dinga tafiya cikin musulunci ke ba haka manzo Allah ya faɗa
wa kalika haka nan ma kana in sadda fil mashariqi wal magharibi fil mashariki musulunci ya miƙo a gabasin duniya da yamman duniya ma baina arabil hindi ta ga ƙasar Hindu Indiya gabaki ɗaya sai da musulunci ya ce mutum arsala mashriq musulunci ne can ƙarshen gabas kenan ila nar al hajj ba ila bahar ɗanjaka ya zuwa garin ɗanja ɗanjaka wato ɗanja wani gari ne a cikin ɓangaren wato ah, spain wani gari ne a cikin bangaren Spain Bahar Danja shine wannan kogin da ya raba tsakanin wato Afirka da Turai wanda ta nan ake tsallakawa a shiga Spain akwai garuruka irin su Ilaila irin su a Ishbiliya duk kasashen su ne nan can alƙali iyalo yake alƙali iyalo ɗan wannan wajen ne saboda haka ya san ko ina a nan wani ƙasar spain ce an ce tsibiri akwai tsibiri kamar yadda malamai suke faɗa cewa ruwa ne kogi ne ya taho Allah cikin hikimar su kogin yana cikin tafiya sai ya rabu biyu sai da ya tafiya wata shida can gaba ya haɗe to a nan tsakiya sai ya tsibiri a tsakiya to sai aka samu ƙasashe guda hudu a tsakiya to duk kasashen nan guda hudu sai suka zama na musulunci musulunci tun da ya zo ya farko cikin afirka ya je algeria ya je morocco daga nan ya tsallaka ruwa ya hau jiragen ruwa ya tsallaka ya shiga kasar andalus ita ce spain ya cinye kasar andalus ga baki daya da ishbeliya da ila-ila da ɗanja ɗin duk ya cinye su sannan ya ta sama kasar faransa sai da ya fara cin wasu yankuna a kasar faransa sannan ya dace to duk saboda gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan cewa
hasila ibata wara'ahu sai aka kai inda ba gari bayan nan da malan tamluku wajen ummatan malai ko azu wannan ku abin da wata al'umma wata taɓa mallaka haka ba. a ce da gabas da yamma ta tokare gabas da yamma ba a taɓa samun al'umma da sai wannan ba. duk mulkin rumawa da farisawa iya garin su kawai suka mallaka sai makotansu
min al'umam daga al'ummatai walam tadfi junubi amma musulunci bai yi nisa ba a wala kudu, wala fi bai shimali kuma yi nisa a arewa ba misal zalika irin nisan da ya gabar da yamma wa qawluhu wajen da kuma faɗin su sallallahu alaihi wa sallama la yazalu ahadun alil yu'arif magharib zahirina ala alhaqi mutanen yamma ba za su gushe suna kan gaskiya ba hatta taqum as-sa'at alƙiyama ta same su wa hadha ibn ya da madani zalu da fitu min muti zahirina ala alhaqi ta ce abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato wata jama'a a al'umma ta ba za su gushe ba suna tsaye akan gaskiya har alƙiyama ta same su to a wani hadisi mazala ya tambaya aka tambi suna ina sai mazala sai ce suna magana ahalin magana ko ahalin garba to wajen fassarar garba din nan sai aka yi ta sabani me garba mafi yawancin malamai suka fassara shi da cewa yamma yamma to wasu kuma suka ce a yamma garbu ba yamma ake nufi ba ba su mutane ne saboda ba ruwa a wajejen da guga suke janyo ruwa a rijiya da su ne ahalar garbe da su kuma masu wannan ɗabi'ar a yamma suke to sau da haka yamma ake nufi to shi kenan sai aka ce to yamma ina to duk inda ka nuna yamma wani hannunan zai nuno gabas in ka ce ina gidan wane yake yana yana yamma ya gidan wane yamma da mu yake to in ka tambayi wani gidan wani ina yake ce gabas da mu yake haka zai ce ko to daga Madina in manzo Allah ya ce yamma to Sham da Maghrib Sham da Afirka gabaki ɗaya yamma ne saboda haka yanzu da yawa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi su wannan mutanen a ina suka ce ke Baitul Maqdis suna Baitul Maqdis a wani hadisin sai ya ce a Sham suke suna Sham amma hadisin da ya haɗe su gaba ɗaya da manzala ya ce a yamma suke ma'ana in a sham ɗin ma suke to a yamma suke in a kudu suke ma a yamma suke in a nan wajen mu ma suke a yamma suke saboda haka ko ina za a iya samun su
zahaba ibn madini
zahaba ibn al-madini babban malamin nan ibn al-madini ya tafi ila annahum arab cewa wato ila annahum al-arab larabawa ake nubi la annahum bisa kai dalgarin su aka ke banta da shayarwa da guga wa hiya wa hiya dalu shine guga wa ghayruhu amma wani ibn al-madini ya zabi la annahu ahadun wa ahli ghayruhu al-maghrib mutanen yamma ake nubi وقد ورد الوكيل magana kaza wato magaribin nan ta zo a hakan haka في حديث معناه hadis fil hadis a hadisi bi wa Allahu da ma'anarsa وفي حديث a آخر wani hadisin ma في رواية أبي riwaya أمامة abi umama لا la يزال ta ذلك yi wata bin ummati zahiri na alal haqqi wata jama'a daga al'umma ta ba za su gushe ba suna masu tsayawa akan gaskiya ظاهري لا يجوز suna masu rinjaye ga wakiyansu حتى يأتي أمر Allah ya الله ce وهم- Allah ya ta ce hum Allah hal mun Allah ya same وهم كذلك suna kan haka
قيل sai aka ce ya rasulullahi wa ainahum aina suke قال baitul maqdis sai manzo Allah ya ce a baitul maqdis suke
نعم
ha to alhamdulillah masha Allah ko aina ma dai suke Allah ya sama cikin su amin